الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiya a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu cikin hadisi na shida. wanda a yau za mu tashi daga farkon hadisi na 27. Ƙwalal musannifu rahimahullah, Malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, Alhadisu sabi'u wal ishirun anin nawasi bin sam'an radiyallahu anhu, hadisi na 27 a cikin wannan littafi namu mai albarka. an amso shi daga annawas ibn sam'an Allah ta'ala ya kare yadda da shi annawas ibn sam'an ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanzo sallallahu alaihi wasallama ya ce albirru husnul khuluqi aiki na alkhairi shine ya tattaru a cikin kyakkyawan hali albirru aiki na alkhairi idan aka ce albirru shine ismun jami'un li kulli alkhair suna ne wanda ya kunshi dukkan alkhairi lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to aiki na alkhairi yana tattara a cikin kyakkyawan halaye idan ya zamanto mutum yana da kwai halaye waɗanda suke masu kyau hali na rangwame nashi ne hali na gaskiya nashi ne hali na amana nashi ne hali na saukin kai nashi ne hali na komai na alkhairi nashi ne to yanzu ana aikin na alheri yake amma in ya zamanto mutum halaye masu kyawu ba sa tattare da shi a kankanin shi da al'umma musulmi ba tausayi in ka je wajen yana maka dariya zai cuce ka kowanne za ka ga cewa dariyar shi in ka gani karka yi tunanin alheri ce yamuna idan ka ga zaki yana maka dariya ba wai alheri ba ne karka yi tunanin dariya ce yake maka ta ya ga abokin tafiya ya ga nama ne izara aita nuyuban laifi bari zatan falata zunan na annan laisa mubtasimu idan ka ga haƙoran zaki a fili ya buɗa su karka yi tunanin mulmushi ne yake ka ce a mutumin yau ya ganni daɗi yake ji za mu yi wannan da shi business ai zai gama da kai ne ba mulmushi yake maka ba to akwai wallah wanda in kuna zaune da shi ko in ka gaya maka mulmushi in ka ga dariyar shi to wani musulmi ya yi wata matsala ce to kaga wannan ba hali bane mai kyau in aka ga dariyarka aka ga mulmushinka to lalle dan uwanka musulmi ya shiga cikin fara'a ne amma a ce in kaga wani yana dariya to bata yi kyau ba akwai wanda kawai ya fada cikin kwatami to shi ne yake mai dariya amma a haka a zaman lafiya ana cikin farin ciki ga ga dariya shi ai kullum shi abu san kam darira ne to wannan ba za ka yi ba fatan samun alkhairi a wajen shi shi yasa ma'aiki ya ce ku nemi alkhairi daga wajen masu sakikkiyar fuska mutumin da in ka gan shi a haka fuskar shi a sake take za ku gaisa da mutunci to wannan ana sa ran lokacin da ka je wajen shi neman wani abu ko shawara ko wani alkhairi ko wani agaji za ka samu abin da kake guri amma wanda in kuka haɗu da shi dama da ka gan shi kaman ka haɗu da wani jandarm la rahamata fihim akwai wanda da ka gan shi ko wallahi za a gani dan uwanka musulmi ne ba teni bane ba komai bane amma wallahi kana shakari mishi magana amma akwai wanda za a gashe kuma kawai kuka ce mai daɗin hawa to irin waɗannan mutane ake bukata ka zamanto kuka mai daɗin hawa ga 'yan uwanka musulmai amma kare zamanto ka zama kuka mai daɗin hawa amma ba ga 'yan uwanka musulmai bai ga mutanen banza ka zama ka ba haka ake so ba Allah ce wal ithmu shi kuma laifi shine ma haka fi nafsika abinda ya soso a cikin zuciyarka abinda kai ma zuciyarka bata yarda da shi ba kai ma kana daddar kai abinnan wa in mutane suka ji ta za su yi bin kyauta ba to in dai har kana tunanin in mutane suka ji ta za su yi baka kyauta ba ko khasatan irin mutanen kirki ba magana akan mutanen banza akwai abin da idan ka yi shi abin da Allah yake so ne amma kuma mutane za su ce ba su kyauta ba ba ka kyauta ba mutanen wanne abin da ya soso a cikin zuciyarka wa karihta an yaddali a alaihin nasu kake kin mutane su yi tsinkaye akan wannan aikin kana aikata shi wannan shine laifi wato ma'aiki ya bayar da wata ka'ida ce idan kana so ka gane wannan abin laifi ne ko ba laifi ba ne auna shi kana so mutane su ganka kana yi in kana so mutane su ganka kana yi kuma mutanen na kirki wanda kake jin kunyarsu to wannan aiki ne na alkhairi in misali karatun alkur'ani a matsayinka na musulmi dan ka zo masallaci kana karatu ka ji kunyar wani ya ganka kana karatun alkur'ani amma a matsayin mutum musulmi ya ji daɗi a ce wani sirikin shi ko wani babban makusancin shegan shi yana shan taba? ai ba zai yadda ba za a ga duk waɗanda suke awa'il masu fara shan taba a ɓoye suke shanta sai yan abin ne ya yi ƙamari tura ta kai bango kuma ba yanda aka iya kuma sai a yi haka a ce alhamdulillah kuma sai a fito a bayyana amma dai fi bidayatul amri a ɓoye ake yin ta to duk abin da ya zamanto na alkhairi ne za ga cewa mutum ba zai ji shakar wani ya tsinkaye shi yana aikata shi ba amma in na banza ne ku ko shi kan shi lokacin da zai fara wannan abin zuciya shi tana mai daddar kai nan wa in na zauna wa la'allahu akwai wani wanda zai zo shi ba bari dai in canza guri ya shiga ɗaki in ya shiga gidan ma sai ya sa kuba da karshe in ya buɗe zai sha ce a bari dai kala je kuban nan ba ta shiga wani ya zo ya muni shigar ba ta ta ya ji ya yi komai da komai ya daidaita sannan kuma zai zo hankalin shi ya kwanta yana gamawa ya fesa turare ya yi kaza ya yi kaza ya ɗan gungumsu waɗansu abubuwa da sauransu sannan ya hutu kaga wannan da ka gani ba ba sai an ce maka ba sabo ne eh wannan ba sai an ce maka ba sabo ne kai kanka ma baka yarda ba da cewa wannan abin abin kirki ne inda ka yarda da abin kirki ne a titi za ka yi kayanka wannan hadisi muslim ya rawaito shi wa an wadi satabini ma'abadin radiyallahu anhu wa bisa dan ma'abad Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce a taitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zauna a madina tsawon shekara guda ba abin da ya hana ni in yi hijira in koma gida ba ce dai daɗin tambayar da nake samu daga wajen ma'aiki saboda a kowane lokaci in kana zaune a wajen ma'aiki in kai baka yi tambaya ba wani zai yi tambaya kuma tambayar da wani zai yi kai ma ta shafe ka kuma za ka karu ya ce wannan shi ya sa kawai bin koma gida ba nima wata rana sai na zo wajen ma'aiki da na zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ganni ma faƙala jita ta tsalu anil birri ce malam wa bisa ka zo ne ka yi tambaya game da aiki na alkhairi ƙultu na'am ya ce ƙwarai ya ma'aiki allah wannan shi ne abin da ya kani tun daga gida ma tattakin da na yi shine in na zo in tambaye ka ka gaya mun ayyuka na alkhairi wanda zan je in ci gaba da yin su wanda Allah tabaraka wata'ala zai kara mun kusanci a wajen shi qala maiki yace mishi istafti qalbaka to in kana so ka gane aiki na alkhairi shin aikin alkhairi ne ko ba na alkhairi bane wannan aikin da zaka aikata ka nemi fatawa a wajen zuciyarka ka tambayi zuciyarka farko tuntuɓi zuciyarka kafin ka tuntuɓi wani malami tuntuɓi zuciyarka albirru maɗuma annat ilaihi nafsu waɗuma anna ilaihi alqalbu aiki na alkhairi shine abin da ranka ya nutsu zuwa ga aikata shi abin da ranka ya nutsu ya yarda da aikata wannan aiki sannan kuma zuciyarka ita ma ta nutsu ɗari bisa ɗari zuwa ga aikata wannan aiki din kana jin daɗin shi to wannan na farko kenan farkon abin da zaka kalla in zuciyarka ba macacciyar zuciya bace akwai zuciyar da take macacciya ce aikin alkhairi kyamar shi take aikin kirki ba ta san shi amma aikin banza tana maraba da shi musamman wanda ya zamanto shaidan ya aure shi idan shaidan ya auri mutumwa saboda da zuciya da shaidan abakan adawa ne sosai na mutum wa khalifin nafsa wa shaitana wa asihima wa inhuma mahdakan nusa fatahim idan ya zamanto zuciya ta saka maka wani abu a zuciya ta saka maka wani abu wanda kai abin nan ka sani ba abin kirki bane kuma so take kawai sai kayi kashe kai ma ka sa hannu ka yarda da cewa kuma abin kirki ne ka ce mata ke zuciya ƙarya kike ka gaya mata haka nan din yanda ta yi ta maka nasiha akan tuwana wata lauciya za ka wallahi in ka ce ka taimaka wa musulunci ina wane yake sai ta ɗako maka kawai wani ta tuna maka wani alhaji wanda ka sani da ya yi rikon wani abu mai mahimmanci na dukiya amma sai ya zama yana taimakawa marayu yana taimakawa miskinai yana aiki na alkhairi bangaren addini kuma yanzu daga karshe sai Allah ya amshi abin shi ta ina wani ai wannan taimakon da yake ne yasa ya tsiya ce haka ne hallo ta dako maka wani can watakila wani shi ba wai aikin alherin da yake bane akwai wani abu da yake a ƙasa wanda kai baka sani ba wanda bai dace ba sai Allah ya amshi abin shi ta dalilin wannan amma kawai sai ta ce maka ai alherin nan ne da yake ba za ta ce maka ba alheri ai wannan bazo bazotin ne da yake wannan almubazzaranci ne da yake kawai ka sha dukiya akan ka gina masallaci bai gina masallaci baka bar wa badiyanka baka yi ba ko baka yi ba komai ka ce ka gina masallaci akwai wanda za su gina masallacin ga larabawa nan daga duniya suna zuwa suna ginawa zo ka ɗauki kuɗi ka bada ka ce a gina masallaci nawa ka tara duka ma miliyan biyar ce fa daga haka zai yaudare ka zuciyarka ta ce haka ne fa eh zo ya ɗauko maka wani abokinka wanda tare kuka tashi da shi yanzu ya limka ka goma a kuɗi ta ce yanzu kai kaga wani yana irin abin da kake ma kai wani abin da kake ma ya yi yawa shikenan kawai sai ka hau saman tudun naki da kayan yadda za ka gina masallaci daga ƙarshe ka ce ka fasa ka ce masallacin nan zai ci miliyan uku kai kuma kuɗinka miliyan talatin ne kaɗai a ce miliyan ishirin da bakwai kaɗai za ta yi saura da ja ta fara sa maka wannan amare to lokacin da ka mallaki miliyan ɗari ba za ka iya fidda miliyan goma ba ka yi aikin Allah a ciki saboda tun daga ƙasa ta fara sa maka ƙyamar yin aikin Allah to yanzu wannan zuciyar taka yanzu ba wai wanda za ka nemi shawara ba ce a wajenta ita in ka nemi shawara a wajenta abin da zai dirmi haka ita za ta baka to wannan sai ka tambayi malamai kira wal ismu ma haka fin nafs mayaki yace laifi kwa shine abin da ya soso a cikin zuciyarka a cikin ranka wa taraddada fi sadri wa taraddada fi sadr yayi ta kai kawo a cikin zuciyarka abin da yake sosuwa a cikin ranka sannan kuma yake ta kai kawo a cikin kirjinka a cikin zuciyarka ya zama to kai ma baka yadda da shi ba yanzu akwai mu'amalar da za a ga cewa in dai ta fasha ce ku wallahi mai ita baya jin daɗi akan yin ta lokacin da zai yi ta yanzu in wata oda ce aka yi ta kwaya za a ga dama inda ake haɗuwa ba gurin Allah da annabi ba za a ga inda za a haɗu ko wallahi kai wani lokaci aka ce maka kaje gurin ma a baka iya kuɗin da za a samu a wannan gurin wallahi ba za ka je ba ba za a haɗu ba ido yana gani sannan inda za a haɗu ba hanya ba ce wanda take sananniya wanda kowa ya santa wannan hanyar hanya ce wanda take ratse dama za a ce to a ƙalƙashin bishiya kaza za ga wani lokacin hanyar ma kawai ta 'yan belina ce da ya ƙarshe za su mira ta ta 'yan moto wata ran har su mira ta ta 'yan kurkura in aka in aka iya kuma su mira ta ta 'yan motoci daga an gane hallo su canza guri kaga irin wannan odar saboda an san abin da ake sayowa yana lalata tunani da ƙwaƙwalluwa ta bayin Allah sai zamanto gwamnati ta hana a shigo da wannan abin idan mutum zai shigo da shi ba yanda za a ya fiyo ta shi ta hanya saboda ya sani in a kama shi ba zan can abin ba shi ma sai ya yi kaso kaga wannan abin ba sai ka tambaya ba in nawa ake samu akan wannan harka din ai kai kan kasan bata dace ba saboda su kansu masu harka din ba su yarda da kansu ba kai makwabcin shi ne amma ba za ka sai yana harkar ba shi dai kawai zai ce maka zai fita ya je ya dawo in dare yayi da Allah a kula da kyau da sauransu dai kawai zai kwana a wani guri ba zai ce maka ba ga inda zai je shi da je shi ya gama business kin shi da dare in Allah ya kawo karshen su irin wannan in aka kama su kuma kaji ana ayyana kotu ya aka yana kotu a ce wallahi da kaza aka kama shi to wana na zan ko ta wani ci kai ka dinga ta kyauta ta mai zato saboda kai baka taɓa gani irin wani abu a tattare da shi a ce haba wani to ai tun da kaga yana siyan gidaje yana kaza yana kaza yana kaza ka ce to ai ni na tsammana kawai min indillahi ne abu eh to ai min indillahi kenan mun gane da kyau wa in aftakan nasu ma'aiki ya ce ko da mutane ko da malamai sun baka fatawa da kishiyar abin da zuciyarka ta baka fatawa da shi sun baka fatawa da kishiyar abin da ya tabbata a zuciyarka a kirjinka to kada ka fita su wa aftauka sun yi ta baka fatawa akan kishiyar wannan abin da zuciyarka ta zayyana maka mai kyau din shine mai kyau abin da yake ba mai kyau ba zuciyarka mai kyau ba za ta barka ka aikata shi ba wannan ana magana akan zuciya masu zuciya mai rai idan kana karanta alkur'ani zuciyar da ake karanta alkur'ani da ita da zuciyar da ba a karanta alkur'ani da ita kyaukinsu ba ɗaya ba ne to in kana daga cikin ahalul qur'ani ahalul lahi wa khassatuhu komai nasu in sun tashi sun yarda su buɗe yinin nan nasu da buɗewa da karatun alkur'ani ko da safa ɗaya ce ko da safa ɗaya ce za ka karanta da farko kafin ka zo masallaci sallar asuba ko bayan ka gama sallar asuba wannan karatun da za ka yi na safa ɗaya wallahi zai sa zuciyarka ta wanku in ka ɗauki lokaci kana za ka ga waɗansu tunaninnika wanda kake da kwai masu muni Allah tabaraka wa ta'ala ya canza maka su sun koma tunaninnika masu kyau to kaga irin wannan zuciya ta wanda yake karanta alkur'ani da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan za ga yana taraki sai ga cewa wata mas'alar ko wala ba tambaya ba ce zai kai wata matsalar tunkan ya yi tambaya dama zuciyar shi ta ba shi cewa abin nan kaza ne kaza kaza ne to amma yana zuwa in yi tambaya ko sai ya ji yanda zuciyar shi ta faɗa mai haka malam ɗin ya faɗa kuma ya kawo mai aya da hadisi ce Allahu akbar shi yasa shekul islam ya yi littafi akan hankali mai kyau ingantaccen hankali baya saba wa nasi al'aqalus salim la yukhalifu an-nass as-sarih hankali mai inganci lafiyayyen hankali wanda hankali ne wanda ya tashi da karatun alkurani da karatun sunna to in ya ga wani wani wata doka ta shari'a baya cewa wannan dokar ta ci karo da hankali in ga ana cewa wannan abin ya ci karo da hankali ba hankali bane mai kyau in dai dokar ta tabbata ko in dai dokar ta tabbata to hankali mai lafiya baya watsi da ita saboda dama shi hankali mai lafiya fitra wanda Allah ya halicci dan adam ya halicce shi ne akan musulunci to duk wani abu na musulunci in dai bawan Allah musulmi ya yi riko da abubuwan da ya dace to za a ga cewa daga yaga abun ma zai ce lalle wannan ya cancanci a ce musulunci ne akwai abin da daga ka gani ko ba sai an ce maka ba musulunci bane ma za ka gane cewa ba musulunci bane karatunka bai kai ba ba kai sai bukhari ba amma ka fahimci kaza dinnan haramu ne kuma gashi a cikin bukhari ma haramu ne ka fahimci kaza din nan haramu ne gashi aya ta alqur'ani haramu ne amma kai baka haddace qur'ani ba tun daga wannan lokacin to ka ƙara godewa Allah aikin da ka saba yi na alkhairi qiyamul layli karatun alqur'ani nafilfili da sauransu azumi da sauransu ka ci gaba da yi kullum haske zuciyarka za ta ƙara yi Allah tabaraka wata'ala ya ƙara nuna maka daidai saboda ka bita ya ƙara nuna maka kuskure saboda ka karkace mishi wannan hadisi rawainahu fi musnadai al-imamaini wato al-imam an-nawawi yace mun rawaito wannan hadisin a cikin musnad na malamai guda biyu shine al-imam Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunna wal jamaa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wa darimi da kuma al-imam darimi Muhammad ibn Sa'id ko wani makamancin haka sunansa mun rawaito shi bi isnadin hasanin da isnadi wanda yake kyakkyawa to ina ga sai mu kwana ana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu yi magana akan hutuba ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ya yi a kusan ƙarshen rayuwarsa abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik No.